الله فلا مضل له لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna ashirin da takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara shida, wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara a girgoriyar kalanda hudu. wannan shine kaset ɗinmu na hamsin da tara daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh muhammad siddiqul munshawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a idan ba a manta ba mun kammala da babin da ke magana akan la taghdubi zawjuki kar ki dinga yawan fusa ta mijinki mijinki ya dinga yawan fushi da ke sakamakon matsalolinki a kuma sakamakon rashin kan gadonki ya zamanto kullum mijinki na jin haushinki na fusata da ke na jin takaici dangane da rayuwarsa da ke mun gama da wannan babi wanda muka kawo ayoyi da hadisai a kai sannan muka kawo aikin magabata dangane da yadda suke rarrashin matansu idan sun fusata su a da kuma yadda su matan magabata suke rarrashin mazajensu su ma idan sun fusata su har muka kawo wata mata tana faɗa tana cewa idan mijinta ya fusata ta ja a habi shafi'in la tastati uradduhu yakan zo mata da mai rarrashin da ba ta iya mai da shi ba ta iya jurewa sai ta haƙura tarar rasu ta huce ta dawo cikin hayyacinta to yau za mu tahi iyaki wa tabzir ina jan kunnenki dangane da almubazzaranci musamman a wannan lokaci da muke rayuwa wanda abinci ya zamanto da ƙaranci ƙwarai da gaske yunwa ta yi wa mutane kamun kazar kuku abinda bahaushe ke cewa kamun kazar kuku to idan almubazzaranci a lokacin wadata ma haramun ne to a yanzu da ake cikin halin takaici da yunwa shi ya fi zama haramu shi ya fi zama haramu saboda me saboda Allah maɗaukakin sarki bai sa almubazzaranci abu na farko Allah ya ce wala tubazzir tabdira kar ku dinga almubazzaranci almubazzaranci sai ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin domin masu almubazzaranci da dukiya ko da abinci ko da wani abu makamancin haka ƴan uwan shaidan ne yace wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi ko shaidan idan an danganta shi da ubangijinsa mai yawan kafurcewa ne mai yawan buturcewa ne Allah madaukakin sarki kuma ya sake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman madhura Allah madaukakin sarki ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka a ɗamfara a wuyanka ma'ana kar ka zama maruwaci kenan amma wala ta busutuha kullal basti kar kuma ka shimfiɗa hannayenka gaba ɗaya ma'ana ka dinga watsi da dukiya da abinci yadda ka ga dama kwanakin baya akwai abin da ya faru wanda sai da nai nasiha akan wannan abun a gurin karatun maza shine lokacin da aka samu matsalar wutan nefa ya zama wuta ba ta samuwa don haka ruwa san da ya wayi gari a garin nan yadda ka san zuma haka ne ko ba haka ba aka wayi gari ruwa baya samuwa sai muka gano ashe duk kwarmatan gwamnati da take cewa ta samar da ruwan sha ƙarya take yi abin da ke faruwa shine akwai bohul bohul da mutane suka tona wa gidajensu da kuma suka tona a unguwanni da masu na sayarwa da waɗanda suka taima- suka tona dan kansu da iyalansu da kuma al'ummar anguwa ashe waɗannan bohulan su suke taimakawa ma ba a ganin matsalolin ruwa a cikin gari inda asiri ya tonu shine da wutan nefa ta ɗauki ya zama a sati bai wuce a kawo ta sau uku ba sai aka wayi gari ruwa bai samuwa jarka ɗaya sanda ta kai naira ɗari biyu da hamsin to sai ne wata magana na ce da lokacin da ake da wuta da kuma wadatar ruwan duk wani layi da ka bi ka dinga ganin ruwa a kwance kenan da tabali da takwalkwali da wane ne da wane ne haka ne ko ba haka ba amma sanda aka waye gari wallahi zaka wuce layi yanda ka san dandamalin kan kafet din nan kamas komai ya bushe mutane sun shiga taitayin su musamman ku mata da kuke watsi da ruwa ana rigima da ku a gida sai ruwa ya dawo sai an lissafa kafin a ɗiba zubo min kofi hudu ina ga zai zai ishe ni wanke wanke sai an yi lissafin adadin kofunan da za a yi amfani da shi saboda yanzu babu shi da kira ake samu yo ashe mun iya tattali dama amma ba ma yi saboda tsabar wadata to wannan yana daga cikin illar almubazzaranci da idan kika wuce kwatami na gida sai kiga an koro guntun gaya haka ne ko ba haka ba wani ma har da miya miya a jikinsa na rantse da Allah idan kika kura ido wani za ki ga guntun nama ya makale a jiki shi amma yanzu fa kowa ya shiga taitayinsa ko bai shiga ba wala tubabbir tabdira da haka ake watsi da abinci ki ga shinkafa malam cus a gefen kwata malam an zubar da ita haka ne ko ba haka ba kowa ya wadata har ya kai matakin da yana zubar da ita yadda ya ga dama amma yanzu shinkafa sai ka zama mai jiki da zane kafin ka same ta har almajirai su ma zaɓe suke yi wallahi har almajirai in yi allaro ka kira shi ka ba shi to sai ya gatsi ne zumbar baki kawai sai yi kwana wai ba zai karɓa ba ya fi ƙarfin wannan amma yanzu almajiri zai tare ka akan hanya yana malam dan Allah taimaka min ci abu kawai abinci ko ma wannan iri ne to na rantse da Allah yasa ita ni'ima idan Allah ya yi bawa ita abin da ya kamata yi shine ya tattalin ta kuma ya gode wa Allah kuma ya ji tsoron Allah kada ya watsi da ita kar kuma ya wulakanta ta idan ya wulakanta ta wallahi Allah zai iya jarraba shi yasa ko shakka babu cikin masifin da muke fama da su a ƙasar nan akwai laifuffukan mu a ciki akwai matsalolin mu waɗanda suna daga cikin abin da suka jawo mana waɗannan matsalolin Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka dai malam ya ce iyaki wa tabzir ina jan hankalinki game da almubazzaranci karki almubazzaranci ya ce alaiki bil itidali fil infaq yana da kyau ki zamanto mai daidaita al'amura lokacin da zaki ciyar da abinci ko zaki yi da infaki wa iyaki wa tabziri wal israfi ina jan hankalinki dangane da wato yadda za ki dinga tattali karki almubazzaranci karki israfi karki israfi wala takuni muli'atun bi mulahazati kulli jadidin bi mulahaqati kulli jadidin karki zamanto kin dora wa kanki komai sai kin samu sabo ko komai sai kin samu pastantic dan yayi wanda kike bukata ya zama ki mu'amalanci abin da kika samu gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore miki yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa kulu wa sharabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifina ku ci ku sha Allah ya ce kar ku yi israfi kar ku yi almubazzaranci kar ku watsa abinci kar ku watsa tufafi yanzu ku duba ku ga duk da talaucin nan da ake ciki da bala'in da ake ciki har yanzu mata ba su daina biki suna manni ba haka ne ko ba haka ba how social media za ki ga ‘yar wana kaza, ‘yar sanata wana kaza, ‘yar gwamna wana kaza, ‘yar waye, yanzu kwanan nan akwai ‘yar gidan wani gwamna da na gani. Wallahi tallahi da daloli ake mata liƙi, na rantse da Allah da idona na gani, dala da kika sani, da shi ake mata liƙi. Dala fa wanda dala ɗaya wanda yake kamar matsayin naira ɗayan Najeriya yanzu kusan naira dubu ɗaya da ɗari biyar ce dala ɗaya da haka idan kina da dala ɗari to kina da kwatankwacin naira dubu ɗari da hamsin kuɗin Najeriya in kina da dala dubu kina da kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu kuɗin Najeriya dala dubu kamar a ce fallon naira dubu na Najeriya to in kina da dala dubu to naira kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu ne kuɗin Najeriya amma wallahi da waɗannan dalolin ake mata liƙi ake mata manni ku ce Allah ba zai kama mu ba ga wasu na kwana da yunwa da fatara ga wasu babu kuɗin makaranta yaransu na gida ga wasu na asibiti suna neman abin da za su ci da abin da za a yi musu magani ke kuma da kai kuma kuna biki kuna liƙi ba ma da naira Najeriya ba da daloli wallahi Allah ba zai bari ba da haka Allah ya ce wala tusrifu kar ku israfi inna Allah la yuhibbul musrifina Allah baya son masu israfi wa qala ta'ala Allah madauke ga ma ayan nan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace oke wala tasquli ala zawjiki fataj'ali anhu sariqan aw lissan aw madinan karki wato sanya mijinki karki dora wa mijinki wato matsala ta rayuwa ki dora masa dawainiya ki dora masa fitina ki dora masa wato abubuwan da suka fi karfin shi sai a wayi gari mijinki ya zama barawo wallahi tallahi yanzu akwai mazajen da suke zuwa su yi sata don su kawo wa matansu abin da za su samu biyan bukata saboda sun ɗora musu matsalolin sun yi yawa sun kallafa musu abu ya yi oba ba su ankara ba mazajen sun zama ɓarayi to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su ji tsoron Allah ki tsora mijinki gwargwadon abin da zai iya matan sahabbai sun kasance idan mazajensu za su fita sukan musu nasiha su ce musu ku zo mana da halal komai kankantanta komai wulakancewarta ku zo mana da ita mu ci mu sha mu sa a jikinmu kar ku zo mana da haram domin za mu iya haƙuri akan yunwar abin nan wahalar duniya amma wallahi ba za mu iya haƙuri akan matsala da bala'in lahira ba da haka kar ku ainihin wato ɗora mana ko kar ku ainihin wato a kar ku ainihin wato zo mana da haramun mu ci ba mu sanya za mu fuskanci ubangiji ba tsakaninki da Allah haka yake mu'amalantar mijinki cewa ya ji tsoron Allah abinda duk wato ya samu ya kawo miki wanda ya rasa ya bari idan haka yake mu'amala da mai gidanki to lalle kina daga cikin salihan mata da ake buƙatar rayuwa da su saboda baki dora wa mijinki abin da ya fi ƙarfi ba ya fi ƙarfinsa ba sannan in ya kawo miki kuma kina tattalawa kina ainihin wato a takaita ci da sha da kuma mu'amala da wannan abu to sai kiga kin zauna lafiya kuma shi ma ya zauna lafiya to dan haka karki mai da hisarikan aw lissan aw madinan ko kuma ya zamanto mai yawan cin bashi yanzu akwai waɗanda sun ci bashin da har ya kai sun gudu sun bar iyalansu saboda sun ciyo bashin shinkafa sun ci na masara sun ci na taliya sun ci na suga sun ci na omo sun ci na sabulu duka so wannan ya sa abin ya musu yawa har sun tsallake ma sun bar ƙasar gaba ɗaya da wannan wani irin masifa ne dama usman baka jona ba saboda haka har sun sun sun sun ainihin wato sa sun bar garin ma gaba ɗaya saboda matsalar da suka jefa su a ciki Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul a'raf wa kulu washrabu wa la tusrif ku ci ku sha amma kar ku israfi kar ku ainihin wato yi barna kar ku ainihin wato yi almubazzaranci wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul furqan aya ta 67 wallazina ila idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu mutanen kirki bayan Allah sune wanda in sun tahi ciyarwa ko in sun tahi fitar da dukiyarsu lam yusrifu ba sa israfi wa lam yaqturu kuma ba sa ƙauro ba sa yin abin ya wuce gona da iri ko ba sa kankame abin da Allah ya ba su wannan a duk mu'amaloli gaba ɗaya haka ake so mu'amalarka da iyalinka domin ku mata ba ku da kan gado wani lokaci idan miji ya zama yana yalwata miki yalwatawar yayi yawa to na farko zaki dawo ma tukunna kina raina abin da yake baki na biyu kuma duk ranar da jarabawa ta shigo wa wannan bawan Allah sai ya zamana abin da yake baki yanzu ya takaitu to za a samu matsala yanzu ko kun san da yawa daga cikin mata a wannan yanayin da muke ciki wallahi wasu sun guji mazajensu saboda da mazajen suna da hali suna musu hatta abin da basu ma yi tsammanin za su musu ba amma yanzu rayuwa ta kai wani irin yanayi duniya ta musu kullun goro don haka matan suna nema su guje su saboda ba su da shi akwai kuma matan da yanzu ne suka ƙara gane cewa ya kamata su nutsu su zauna lafiya da mazajensu domin da can Allah ya musu ni'ima yanzu ni'imar tana gushewa kuma idan sun bar inda suke ba su san ina za su faɗa ba don haka sun yi haƙuri yanzu ya kai matakin da idan miji ba jarumi ba ne da ba rarrashin ke yake ki zauna ba to Allah yanzu ƙoƙarin neman rigima yake da ki ya zo wuce ya ce ya na ga kina wani gani gani ne ko za ki tafi gidanku ne ci a mai gida wallahi wallahi ba wani gani gani kai hakuri yanzu hakuri ake bayarwa saboda mazaje a wuya suke kina taba shi yanzu wallahi zai ce tafi in yi tafi in kika tafi sai ya miƙa ya ce alhamdulillah dama bakar wahala nake ci yanzu na samu hutu in ga aiki ya same ki to saboda haka dole a dinga hakuri yasa Allah ya ce waɗanda idan sun tahi ciyarwa ba sa israfi ba sa kuma ainihin wato ƙauro ya Allah ya ce wa kana baina zalika qawama sun kasance suna tsayuwa tsakanin haka an gane magana da kyau ko ja'at hindu bintu utubata zawjatu abi sufyan hindu bintu utuba tazo matar abu sufyan ne radiyallahu anhuma Allah ya ƙara mata yadda da ita da abu sufyan ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ta zo gurin annabi muhammadu tashku ilaihi bukhla zawjiha ta zo tana kawo mar karar rowar mijinta a cikin mazaje akwai marowata zumbuli kakan marowata ga abin ba zai bayar ba kuma kuma mata a cikin ku akwai waɗanda ba su da godiyar Allah kun san a cikin mazaje akwai waɗanda komai sai sun kirga magi he sun kirga adadin wanda za su baki to kwanan nan naga wani comedy abin abin dariya amma haka yake faruwa wai miji ne ya zauna yana kirga shinkafa shinkafar da za a dafa yana kirgawa yana warewa nan kwaya biyar nan kwaya biyar nan kwaya biyar matan suna tsaye kowace ta kura ido wannan ba tsabar adalci bane ma'ana shinkafar ma saboda kara auna a ce wannan kwanan ya cika wannan kwanan bai cika ba sai ya zauna yana kirgawa kwaya-kwaya sai ɗaya daga cikinsa ta ce wallahi mai gida ka yi adalci domin na ga kana sakawa ‘yar uwata manya ni kana saka min ƙanana a'udhu billahi inna lillahi wa ma'ana har da haka bai tsira ba kawai sai ya dafa kai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so saboda haka kuna nan da irin wannan to akwai marowata cikin mazaje sannan akwai wanda wasu suke marasa godiya Allah kuma cikin mata to shine yake cewa tashku ilaihi bukhla zawjiha ta zo tana kawo karar wato rowar mijinta faqalat ya rasulullahi tace ya manzan Allah inna aba sufyan rajulun shahihun a abu sufyan da kake gani mutum ne marowaci yasa Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda di yayi maganin bakar ruwa ashuhu malamai suka ce ita ce rowar da ba ma ka hana wani ba kanka ma kanka kana iya hanawa kana iya hana matarka ka hana ɗanka ka hana kanka shine abin da bahaushe yake cewa lukudi ne ko meye ne mutum ga kuɗi kamar za su danne shi amma rigar sayan da kasan an kwato ta daga bakin kura macukulatu ta yi yaga yaga mala ba zai ɗinki mai kyau ba ba zai saka riga mai kyau ba ba zai ci mai kyau ba ba zai sha mai kyau ba ba zai hawa mota mai kyau ba zai kaza ba zai ba abin da zai shi kuma Allah cewa yayi qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibatu minar rizqi qul hiya lil ladina amanu Allah ce ka tambaye su waye ne ya haramta ado da cin dadi da morewa na duniya wanda Allah ya fitarwa da bayansa ba wanda aka hana ya more ya ci ya sha amma dai kar ya almubazzaranci kar ya zubar da abun ya zamanto kamar bai da kima a idansa ko bai da kima a gurin a cikin al'amarin musulunci wannan shine abin da ba a so dan haka tace mutum ne marowaci yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace salasul muhlakatu abubuwa guda uku suna hallakar da bawa abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine yace shukul muta'u wato bakar rowar da dan adam ke yi wa biyayya bakar rowar da ɗan adam ke aiwatarwa kanshi wannan tana da cikin abin da take hallaka bawa wa hawan muttaba'un da kuma son zuciya da ɗan adam ke yi wa ɗa'a ya zamanto zuciyarsa duk abin da ta riya masa to zai aikata gaskiya komai kasancewarta gaskiya ba zai karɓe ta ba duk yadda za a yi a nuna masa abu kaza gaskiya ne ba zai aiki da abin ba ba zai karɓa ba ba zai yi aiki da abin ba to duk mutumin da ya zama wannan ita ne ɗabi'arsa to ya shiga uku abubuwan nan guda uku ka sumfantu da su to bala'i ya samu bawa da haka in kina da su ki yi ƙoƙari ki hana kanki idan kika fahimci mijinki yana da shi ki masa nasiha ce mai gida na ji an ce abubuwan nan da kake da su guda uku za su hallaka ka shuhun mutsa'u rowa rowa bala'i ce sani sabulu Allah ya masa rahama tunda musulmi ne a yi da mawaƙi ne a ko amma ai musulmi ne na bayan da za a ka fitar da shi daga cikin addinin musulunci don baka da dalilin fitar da shi abin da ya kuma na waƙa Allah gafarta mishi ya ce mai rowa maƙiyin Allah ne baya ganin annabi saboda azaba ɗaya an kai shi har ya faɗi wata magana wanda wannan maganar sabo ce Allah ya gafarta mishi amma sabo ne yace wai mutane suna ta cewa waka haramun ne kida haramun ne to a gaya mana rowa ladanta nawa ma'ana tunda shi yana kida dan a bashi kuɗi to ana kokarin a nuna mar haramun ne ya dena to kuma shi idan yayi ne ake mar kyauta yace to ya ji ya yadda waka haramun ce kida haramun ne amma da Allah rowa rashin bawa mutane abu shi kuma me nawa ne ladansa bahi da lada shine gaskiyar magana magana ce ya kwatanta ta da abin da yake halal da haram wanda ba daidai bane a musulunci ka dinga a kawo misali da irin wannan abinda Allah ya haramta haram sunan shi abinda Allah ya halatta kuma halal ne dan haka ba aka bada misali da irin wannan amma dai abin da muke faɗa a nan shine ya ja hankalinmu dangane da wannan bakar ɗabi'a ta rowa wallahi summa tallahi in ban da wannan jarrababbiyar masifa da Allah ya jarrabe mu da ita da yanzu irin wannan talaucin da muke fama da shi wallahi da ba ma fama da shi shine gaskiyar magana domin Allah ya dumbula mana masu kuɗi a cikin mu dewa akwai masu arziki arziki mai ma'ana ba arziki na baki ba akwai billionaires a cikin mu akwai millionaires a cikin mu akwai manya manyan masu kuɗi a cikin mu haka suke mutuwa da kuɗaɗen su nan ba sa iya amfanar da kowa da su to wannan abun yana daga cikin abin da ya ƙara sababar da baƙin talauci a tsakanin al'ummar musulmi amma wallahi inda a ce waɗanda Allah ya yi wa dukiya ya yi wa wadata ya yi wa matsayi irin wannan suna daga cikin abin da suke yi shine taimakawa da abin da Allah ya hore musu ina mai rantsuwa muku da Allah da baƙin talaucin da yau muke fama da shi wallahi da mai fama da shi ba shine gaskiyar magana to amma ba ma iyawa sai 'yan kalilan su kuma 'yan kalilan din ba za su wadatar da al'umma da abin da a ainihin wato suke da shi ba da haka annabi ya ce shukur muta'un wa hawar mutaba'un son zuciya sai ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi haka kuma mutum ya dinga jiji da kai wannan yana daga cikin abubuwan da suke hallaka bayi Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu daga hallaka karamar ta ko babbar ta a hindu bintu utuba ta ci gaba da cewa manzon Allah wa laysa yu'tini ma yakfini a baya bani abin da zai wadatar da ni mijina ne marowaci ne yana da hali amma abin da zai ban da ni da iyalaina baya iya bani shi wa waladi da kuma ƴaƴana illa ma akhadtu minhu sai fa abin da naje na dauko bai sani ba wa huwa la ya'lamu bai san na dauka ba sannan zan je in diba in je in dafa wa ƴaƴana ko in biya musu kuɗin makaranta ko in siya musu magani in ba su da lafiya faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya ji hindu ta kawo masa wannan kuka sai ya ce mata khudhi ma khudhi min malihi bil ma'rufi na baki dama ki ɗebi gwargwadon abin da zai wadatar da ke daga cikin dukiyar shi kalmar bil ma'ruf shine kada ta ɗiba kuma ta zinga zuba a dashe da shi ko ta ɗiba da tana yana saya mata a tabbar da ba wuce dubu biyar ba ta ɗebi kuɗinsa ta tunga siyo atamfofin dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗari kar ta yi haka kada ta ɗiba bayan an ci abincin gida na gaba ɗaya ta aika a siyo mata kilo ɗin nama biyu da kayan miya ta raɓarɓashe farfesu da ita da yaran su cinye su wanke kwanukan su wanke tukai mata mata akwai Allah Allah shirye ku wallahi tallahi wani miji ne na tuno ya kawo min kara irin wannan matarsa he ta ɗebi kuɗinsa he ta aika a siyo mata nama wallahi ta dafa akaramaka Allahu ta dafa ta raɓarɓashe da ita da yara sai ta wanke tukunya ta wanke plate plate ɗin ta je kwatami ta kora ɗan kayan miya miya da ya abin nan duk ta kora shi kwata sai ya dawo sai ta dinga hama da ita da yada me yake faruwa wallahi yunwa muke ji wallahi nan kuma ta yi gyat da nama da abin nan da kuɗinsa bawan Allah sai fita ya dan samu wasu abubuwa sai ya ƙara kawo musu salamu shi da Allah ya tona mata asiri da Allah ya tahi tona mata asiri wata rana wallahi ta ɗebi kuɗinsa ta aika an so mata nama ta dafa nama tana shirin raba nama tsakaninta da yara mai gida ya dawo wallahi ta inda za ka gane rashin gaskiya matsala ce tukunyan nan tana kan wuta da zafinta ta kinkimi tukunyan nan ta shiga ɗaki da gudu ta ɗaga abunan ɗin labulan gado ta tura tukunyan na har ƙuryar ɗaki mai gida ya shigo ta goggoje hannunta ta tsumi yana kokarin shiga daki ta tare shi shi kuma ya nuna cewa ya zo daukar abu ne shi bai ma san me take ciki ba bai ma ankara da murhu gashi yana cin wuta gashi kaza gashi kaza ba karshe dai wallahi wannan labarin da take ga muku wallahi mai gidan da ya kawo min karata da ita suka zo karshe ya shiga daki yana shiga kawai ta daki to ka san shi na ka san shi nama in ya dahu ya sha romo wallahi tallahi ko ka rufe kanshinsa ba zai ɓuya ba wallahi yana shiga ɗaki kawai ji kanshin nama ya ce me nake ji ne haka yana tashi a ɗakin ta ce a makota ne suke ina ga suke girke ta a haba ga abin ina jin sa a cikin ɗaki ki ce makota ne in takaita muku labari da ya ƙarshe ya ɗaga labule na gado kawai ya ga tukunyan nama ya ɗauko tukunya ya jawo tukunya ya buɗe kawai sai ya game sai ya garama a ciki to Allah ya taimake ta inda abin ya zo da sassauci da za ta yi mar musu sai ya ce a'a ki ji tsoron Allah gaya min gaskiya me yake faruwa to ƙarshe dai ta bahi labari gashi gashi gashi gashi suka zo da ƙyar na kulin ɗinsa dawo da ƙyar to abin da ya ban haushi cikin wannan abin da ya faru shine wallahi da ya gaya min irin yadda yake yi mata hidima da ita da yaran ta fannin abinci da abin sha da sutura da magani da ma naman kansa wato wata mayyar mata ne malam mai cin naman bala'i dan da ya gaya min wallahi abin da yake musu duk sati kwamanda wallahi abin san da ya bani mamaki na ce amma a hakan baki haƙura ba to shine abin da annabi yake gaya wa hindu a nan ki ɗauka daga cikin dukiyarsa ki biya buƙatunki amma bil ma'arufi ma ma'ana bil ma'ruf shine kar ki dinga ɗiba kina walwalawa kina fantamawa da kuɗin shi wallahi Allah ba zai barki ba kuma kin ci haram amma in tsananin buƙatar ki ne wannan ba laifi ba lafiya ya ki sayan magani kika samu dama ɗauki kuɗinsa ki sai magani babu laifi ba wanda ya hana a musulunci annabi ya yi stam ya ba wa hindu dama ta yi haka babu kuɗin makaranta ya ƙi biya kuma yana da hali kina da dabara da zaki ɗauka ki biya ɗauki ki biya don haƙƙinsa ne ya yi amma bil ma'aruf kar canji ya shaura kuma ki saya ki sa kati da shi ko ki sai data a to lalle za ki communicating da mala'ikun da ke gadon wutar jahannama na rantse da Allah ƙwarai da gaske amma iya buƙatar ki na magani iya buƙatar ki na abinci iya buƙatar ki na sutura iya buƙatar ki na kaza wannan babu laifi don kin ɗauka kin yi amma kar ki wuce wannan kuma nan ma malamai suna cewa ki ba a hankali in kin fahimci mijinki ɗan ƙwaƙƙwafi ne zai iya ganowa wanda wannan zai iya haifar da ɓarakar da za ta wargaza zaman aurenki da shi to Allah ki yi haƙuri ya fi miki akan ki ɗauka domin akwai mazajen da suke iya ganewa ko kuma mazan da ba ruwansa ya yadda da ke in ya zo kudinsa yana cirewa aljihu zai jefa su akan santa tebur kawai ya shiga ban ɗaki haka wasu ke ya cire kaza ya ajiye ya cire kaza ya ajiye ba ma lissafi kawai sai ya shiga ban ɗaki sai ya kusa minti talatin bai fito ba wato shi yasa Allah ya ji kan malam daurawa ya ce na rantse da Allah in za ka yi aure fa ka tsaya ka yi nazari da kyau domin matar da za ka aura ita ce wutarka ita ce aljannar dan ita za ta kai ka wuta ita za ta kai dan haka Allah ya faɗa cewa lalle iyalanku daga cikin iyalanku akwai makiyan wanda za su kai ku wuta in kuka yi wasa mijinki nan da yake gani zai iya zama sanadiyar tafiyar ki wuta matarka ita ce sirrinka kuɗinka a hannunta yake shigarka da fitarka abincin da za ka ci za ka je ka yi awa biyar a waje ko awa goma ka dawo baka san yadda aka sarrafa abinci ba baka san me aka saka ba baka san ya aka yi ba kawai a ajiye ma kai bismillah ka fara antayawa in ka gamu da mara imani na rantse da Allah da jinin al'ada za ta yi maka miya saboda bokanta ya bata sa'a ka zo kana sharba kana alhamdulillahi alhalin wallahi wani nau'i na jinin al'ada kake sha ku ji tsoron Allah wallahi sirru ne amana ce zaman mata da miji amana ce ba 'yar kankanwa ba in kika yi wasa zaman ki da shi na cin amana sai ya kai ki wuta wallahi ya zama shi ya baki amana ya sallamar da komai a hannunki ke kuma kina amfani da wannan damar kina cin amana shi kuɗinsa bai kirgawa ya yarda da ke kina amfani da wannan damar kina zarewa ba ki rasa abin da ya kamata ki rasa ba daidai gwargwadon iyawa da haka malam daura ya ce wallahi kowa zai aure ya tsaya taka tsantsan domin matarka ita ce komai naka za ka tuɓe tsirara a gabanta za ita za ta zuba ma ruwan wanka in tana son kashe ka yanzu nan za ta kashe ka wallahi in tana son illata ka yanzu nan za ta illata ka akwai mutumin fa da matarsa ta bi duk hanyar da za ta yi ta illata shi a biye gagara wallahi haɗa mar ruwan wanka ta yi da tafashin ruwa yana zuwa ya tsoma hannu ya kuza sai ga hannu ya sabule malam so aure amana ce mata ta ji tsoron Allah ta mutunta gidan aurenta ta yi haƙuri da wasu abubuwa da take gani wanda ita ba haka take so ba ba wanda yake samun abin da yake so a duniya duk duniya babu shi wallahi haƙuri kawai ake a tafi a haka yasa za ki ga an rabu an dawo kuma ana nadama an dawo ana neman yadda za a sasanta shi hankalinsa ya tahi ita hankalinta ya tashi ita ta rasa inda za sa kanta hiya rasa inda za sa kansa to me me aka yi kenan dan haka bari mu karasa wannan da haka yace khudhi min malihi bil ma'rufi ki diba daga cikin ainihin wato a jikin dukiyarsa tare da kyautatawa ma yakfiki wa yakfi baniki abinda ainihin wato zai ishe ki da ke da ainihin wato ƴaƴanki Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi an faɗa a cikin magana ta hikima a suka ce at-tadbir nisful ma'isha at-tadbiru nisful ma'isha wato sanin yadda za a gudanar da dukiya ko abinci ko yadda za a gudanar da al'amuran gida wato rabin rayuwa ne da gida gaba daya rabin rayuwa da miji ne gaba daya mace idan ta san yadda za ta gudanar da mu'amala tsakaninta da mijinta da kuma bi a hankali to ta samu rabin rayuwa da shi sai ta nemi ainihin wato sauran rabin a saboda ƙurewar lokaci kuma muna tare da manyan baƙi a wannan majalisi namu yau za mu dakata a nan sai kuma sati mu ɗora akwai abu guda ɗaya da nake so zan gabatar yanzu na farko muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu malam abubakar sadiq famasi wanda wancan sati shi ya rike wannan majalisi kasancewar bana gari na tafi kaduna domin gudanar da wasu abubuwa muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi kuma ya muku wani albishir ko yasa na ga yau gaba ɗaya kun nutsu duk karatun da nake na rantsa da allah na san hankalinku gaba ɗaya eh ko dai hankalinku yana kan karatun nan tsakaninku da Allah ko dai kuna ta Allah Allah a gama karatun nan ku ji albishir din malam sari eh to na saya muku albishir cewa akwai wani abin da zai abin nan malam sari gaskiya muna ma godiya da kokari da kake yi musamman a wannan majalisi namu Allah ya saka ma da alheri kwanakin baya malam sari ya zo nan ya raba muku taliya lokacin ana cikin yanayi mai tsanani ya raba taliya kusan katon nawa ne ina jin malam rabi ka rike kusan kusan katon goma sha wanda kowa aka bata da dan abin dafawa Allah ya saka masa da alkhairi a to wannan karan ma ya muku albishir kuma ya zo da albishir eh abin da ya zo da shi kuɗi ne naira dubu hamsin za a ba wa kowace mutum ɗaya naira dubu ɗaya ta je ta koda a ce ce fanan yau ai domin ina rantsuwa da Allah yanzu nan a cikin kwakwa wanda wallahi bata karya bata fito ko wallahi babu abin karyawa ni na san akwai sannan akwai wacce wallahi yanzu dai ta karya da kyar amma in ta koma bata san ya za ta yi da ni rana ba ni na san akwai a cikin na san masu sauraron mu suna sauraron mu Allah aminu juya su kalli matan nan da suke nan kama kai ma malam Usman Juya duk ku dauke su mawadata ku ji tsoron Allah waɗannan ɗalibai ne muke karantarwa duk ranar Lahadi wallahi a cikin su akwai waɗanda koda abincin da za su ci ba su da shi idan malam Sadid da yake malami mai karantarwa mai da'awa kuma ɗan kasuwa zai iya bugan kirji ya fitar da wani abu a aljihunsa don ya tallafa wa mabukata daga cikin irin waɗannan mata waɗanda wasunsu ma zaurawa ne mazajen sun rasu ko mazajen sun rabu ko dai wani makamancin haka na ganin ya dace masu kuɗinmu ku ji tsoron Allah ku dinga ɗiban dukiyar ku kuna taimakawa irin waɗannan bayan Allah idan kai Allah zai mayar maka wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da ka fitar na wani abu Allah maɗaukakin sarki shi ne zai ciyar da zai miyar maka da shi kuma shi ne mafi alherin masu azurtawa so muna jan hankalin waɗanda Allah ya wadata cikin 'yan siyasa cikin ma'aikatan gwamnati cikin 'yan kasuwa irin waɗannan majalisosin wataran kawai a ganka kayi fakin da mota ka zo ka da envelope na dubu biyar biyar kamar guda ɗari ko ɗari biyu ka ce ina 'yan hizba ina kwamandan hizba ina wakilan malam ga wannan ku gaya malam a raba waɗannan bayan Allah wallahi sai kaga buɗe a cikin tsarin rayuwarka malam sadi muna jinjina ma akan wannan kokari da kake Allah ya saka ma da alheri Allah ya ƙara ma buɗe cikin dukiyarka Allah kuma ya bawa sauran bayan Allah ƙwazo da Allah ya wadata su ƙwazo da hazakar irin wannan aiki din Allah ya saka da alheri to kasancewar in muka ce za a raba kuɗin nan a haka tsakani da Allah ba wadatar ku zai yi ba in muka ce kuma a waro mana wanda suka fi kowa bukata wanda mun san akwai su to nan ma mabukatan su suka fiya akan wadatattun haka ne ko ba haka ba to ya za mu yi mu yi rabon da mu ma kanmu za mu ji nutsuwa mun sa mun yi adalci daidai gwargwado ba mu nuna bangaranci ko san kai ko kaza ba kawai wanda Allah ya tsaga masa rabonsa ne ya samu to sai muka yi shawara da kwamanda cewa za mu yi takardu guda nawa ne kwamanda anan guda 85 yawwa ta yanzu ga takardu nan guda 85 kwaya 50 kowace guda ɗaya a ciki an rubuta naira dubu kwaya 35 kuma an rubuta zero ina fata an fahimta don haka wacce ta buɗe ta ga dubu sai ta zo ta ga kwamanda yana kallo ma'aikatanmu suna ɗauka a miƙa mata dubunta ta je ta zauna ina fata an gane wanda ta ɗauki zero kar ma ki zo nan balantana a ganki kawai ki ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ina fata an fahimci magana so dan haka sai a hakuri wallahi abin ne da zai wadata da mun yi yadda zai wadata ba ma iya abin da Allah ya kawo kenan Allah ya saka mishi sannan nima kuma ina muku albishir malam sadi ya mana allura nima zan zo da nawa sati mai zuwa an gane maganar da ke ku wala Allah in baki samu wannan satin baki samu me sati mai zuwa ina fata an gane dan haka kafin mu je zuwa ga wannan muna tare da malam Abdul Mannan kuma har ilau da ne ga malam Mahmud Shira wanda kun san shi babban malami da daddan malami wanda ya jima a cikin harkar da'awa daga garin Bauchi ya zo shi kusan yau kwaransa uku garin nan ya zo zo majalisi da yawa to sai muka yi asali ma akan zai yi karatu ne jiya a majalisi na to sai ya zama jiya ba mai majalisin ba sakamakon akwai karatun da professors a wane ne salisu shehu ya gabatar a masallacin bello doma to sai muka yi akan zai zai zo to shi ma dinda na makara to amma shi ma fi ni makara sai ya sama su ma ba su zo da wuri ba to amma za mu ba shi ko da minti biyar ya faɗa mana kalma guda biyu sannan shi ma malam sanin mu bashi minti biyar ya faɗi ko da kalma biyu sannan sai mu dawo kuma sai mu bada waɗannan takardu insha Allah ta'ala saboda haka bari mu fara da malam Abdulmanan malam Sadiq sai ka karkare mana insha Allah malam Bakar kai sai kai dan gida ne sai kai hakuri kai insha Allah saboda yanayin lokaci malam Abdulmanan bismillah haka ne haka ne haka ne dan yanzu idan aka ce in aka ce kowace a bata to wata za ta rubuta daga can sai ta kawo mana nan kaga aiki ya jika yau na ga kamar wata ta faɗo kaga an yi dabara ko to bismillah wala abdu manan abuwan da Allah a zauna abinka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama da iko na haɗuwa a wannan majalisi mai albarka a nan majalisin babban malaminmu babanmu Sheikh Adam Muhammad Albani Gombe Allah ta'ala ya kara mishi albarka Allah ya kara ma zuriyarsa albarka Allah ya kara ma iliminsa albarka da sauran waɗanda suke taya shi rike wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka baki daya kamar yadda malam ya ambata asali ni ya kamata in gabatar da muhadara a nan a yanzu to amma sai muka yi samu makara wanda wannan ya sa ba mu samu gabatar da wannan muhadara ba Allah ta'ala ya saka shi ne mafi alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana albarka baki daya akan abin da malam ya yi mana karatu a kai ina so in ƙara jan hankalinmu sosai akan wannan fanni da kuma wannan yanayi kullum ina ƙara jan hankalin mata musamman iyaye waɗanda suke aurar da 'ya'yansu 'yan mata sabbin aure ku kira 'ya'yanku zaunar da su ku faɗa musu cewa wannan yanayin da ake ciki fa ba daɗi wacce ta saba samun mai daɗi a baya ta yi haƙuri yanzu wacce za ta shiga yanzu kada ta hangi cewa za ta samu mai daɗi saboda yanayin da ake cikin yanayin ya canza yanayin ya canza duk yadda ake faɗa miki cewa akwai yunwa akwai yunwa wataƙil idan yunwar ba ta iso kanki ba ba za ki gane da gaske akwai yunwa ba ba za ki gane cewa da gasken gaske ana yunwar ba saboda haka wajibi ne ga duk wacce Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mata zama a gidan miji ta gane cewa in kiɗa ta canza dole ne rawa ta canza akwai waɗanda za ka ga suna ƙoƙarin kashe aurensu su fito daga gidajen mazajensu saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba wata mijin zai zuba iya bakin ƙoƙarinsa da zai yi ran da ya gaza ta nema abin da take nema ba ta samu ba to ranar kuma za a ga tashin hankali wannan kuma siffa ce ta siffan mata daga cikin siffofin mata 'yan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mata ku yawaita sadaka ku yawaita istighfari saboda an nuna mun wuta sai na ganku kun fi yawa a cikin wuta a wata ruwayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace uritun nar falam ara kal yawmi shay'an afza annabi yace an nuna mun wuta tunda nake ban taba ganin wani abu mai firgici da tada hankali ba irin abin da na gani yau na wuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fara'aitu akthara ahliha an-nisa sai na ga mafiya yawan yan wutan kuma mata ne mafiya yawan su yace sai na ga mata ne sai wani cikin sahabbai yace me yasa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace bi kufrihinna saboda yawan butulcin su da annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi kufrihin kalman al-kufru a larabci tana iya daukan ma'anan kafirci sai ya ce a yushrikna billah ya rasulullah mata shirka suke yi ma Allah sai ya ce la yakfurna al'ashira wa yakfurna al'ihsan laifinsu shine suna butulce ma zamantakewa suna butulce wa mazajensu law ahsanta ila ihdahunna dahar inda zaka kyautata ma ɗaya daga cikinsu na tsawon lokaci ka shafe rayuwanka gaba ɗaya kana kyautata mata sun mara'at minka shay'an sai ta nemi wani abu a wajenka bata samu ba ko kai mata wani abun da bata ji daɗi ba qalat ma ra'aytu minka khairan qattu sai da ce ta to dama tun da kake me ka taba yi mu na taba cin moriyanka dama kai ka taba aikata mu wani aikin alheri sai ta manta da duk alherin da aka yi saboda me saboda dan matsala da aka samu na dan minti daya ko minti biyu ko minti goma sai ta manta da shekarun da aka yi a baya Allah kuma cikin abin da yake faɗa mana cikin alƙur'ani yana mana bayani an samu matsala an samu akasi a zamantakewa zama yaƙi ci yaƙi cinyewa matsaloli suna ta faruwa ana ta tunanin za a rabu amma sai Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fa akwai falala tsakaninku akwai sirrinki wanda yake haramun ne ga kowa a duniya ya sani in ba mijinki ba ya san wannan sirri karki manta da wannan karki manta da watakil akwai ƴaƴa a tsakaninku watakil akwai zuriya masu yawa a tsakaninku karki manta da wannan idan aka yi aure to wasu zuriyoyi ne guda biyu da da ba su san juna ba watakil kina nan cikin gombe mijin da kika aura watakil daga kaltungo yake watakila ya zo ne daga can billiri wani ma daga can wata jiha ya zo yanzu an samu haɗuwa tsakanin dangi guda biyu wannan dangin suna gombe wannan dangin suna bauchi ko wannan suna gombe wannan suna kaduna yanzu an haɗa zumunci tsakanin mutum dubu ta nan mutum dubu ta nan kina sa igiya kika yanke wannan alaƙar wannan zumuncin da ke tsakanin mutum dubu ta nan dubu ta can shikenan kin wargaza shi ashe wannan zumuncin bai kai a wargaza shi saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba bai kai a wargaza shi saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba saboda haka wannan yanayi da muka ga ana ciki mu yi haƙuri mu shanye mu jure babu mamaki yanayin da za ki tsinci kanki a gidan mijinki na babu da yunwa Allah ya sake a wannan yanayin ne saboda ya gwada ki ya jarraba ki ya gani shin zaki ci jarabawan ko ba zaki ci jarabawan ba lokacin da complaint ɗinki yayi yawa har kika kashe auren to ya nuna cewa baki ci jarabawa ba kenan ya nuna cewa baki ci jarabawa ba abinda kuma ya kamata kowa ta sani shine duk yadda kuka ga mutane suna zaman lafiya tsakanin mata da miji duk yadda kika ga akwai arziki a gidan wallahi billahi wani gidan matsalan da take cikin gidan da arzikin in aka ɗauko aka baki shi da arzikin da matsalar take cikin gidan za ki yi burin ina ma a barki da talaucinki a ɗauke miki wannan matsalar za ki yi burin ina ma ki zauna da talaucinki a ɗauke miki wannan matsalar wata kilke abin da ke hanga babban gida manyan motoci manya-manyan gidaje manya-manyan kuɗaɗe manya-manyan kayan jin daɗi kaji da kayan lemo da kayan jin daɗi a cikin firiji shine ke abin da ke hanga wataƙil wata baki sani ba tana cin wannan kajin da cikin tashin hankali tana cin su ne amma tana musu kallon kamar dusa take ci saboda me saboda rashin zaman lafiya rashin nutsuwa da kuma rashin kwanciyar hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gidansa akan sama wata ɗaya biyu uku su wuce ba hura wuta ba ba ɗaura tukunya ba amma Aisha ta ce na samu nutsuwa na samu kwanciyar hankali a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace har sai da nayi kiba kiban da nayi ma sai da ta koma ga in ina gudu ina fadi saboda nayi kiba saboda hankalinta a kwance yake to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye in kin samu inda hankalinki zai kwanta ki samu nutsuwa kar ki dinga hangan abin da yake sama kar ki dinga hangan abin da yake gidan wasu abin da yake gidan wasu wani in an baki aka ɗaura miki da matsalolin da yake cikin gidajen nasu ba za ki iya jurewa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata budurwa ta zo ta same shi ta ce da shi ya rasulullah ina so ka yi min wasiya ka yi min nasiha sai manzo Allah ya ce da ita in wajatti zawjan salihan fatazawiji annabi sai ya ce da ita in kin samu miji nagari ki yi aure kuma ki zauna lafiya a gidan ba in kin samu mai kuɗi ko mai manyan motoci ko mai in kin samu nagartaccen mutum inda za ki tsaye da addini ya baki tarbiyya mai kyau to ki rike shi ki kuma zauna lafiya a cikin gidanki wannan shine babban zaman lafiyanki shine iya kwanciyar hankalinki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana lokacin da mace ta fi kusanci zuwa ga Allah shine sanda take can cikin ƙuryan ɗakin mijinta can cikin ɗakin mijinta ta kule can to anan take samun daraja a wajen Allah kaga wanda ta ballaga zantar da kanta ta fito daga gidan mijin ta kashe auren ta fito waje ashe ba ta da wani matsayi a wajen Allah ba ta da wata daraja a wajen Allah Allah ta'ala ya sa mu dace wannan yanayi da muke ciki waɗanda suke fama da yunwa da rashi da masifar rayuwa Allah ka kawo musu sauki Allah ka kawo mana dauki ka kawo mana agaji baki daya masu tallafa mu al'umma masu taimaka mu al'umma Allah ka ƙara taimaka musu ƙara tallafa musu Allah ka yaukaka arzikin su ka ƙara mu arzikin su albarka malam albani da sauran waɗanda suke kula da wannan masallaci malam rabiu hizba da malam abubakar pharmacy allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu albarka ya ƙara ɗaukaka su ya ƙara mu zuriyinsu albarka baki ɗaya allah ya yi mana albarka baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. a ba kuma bala eh sai wani lokaci insha Allah
ba sai na zauna kan kujera ba a zan yi amfani da wannan dama in gayyato shi ma malam Sadiq Pharmacy ya zo domin jefa 'yan kalmomi sannan sai mu koma kan abu na ƙarshe insha Allah ta'ala domin raba waɗannan takardu malam Sadiq bismillah
Ya balle ne? Akwai wanda ya faɗi ne? بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a nan gurguje a ɗan tsitsire a dafi a tankaɗe a rere a shushure a mulmule a gurguje saboda lokaci ya riga da ya tafi kuma gaskiya da bai yi tsammanin zan samu zuwa ba saboda akwai da aka gayyace saukan qur'ani na wasu matan aure da Allah ya kaddara musu suka hada qur'ani to kuma sai na ce dai bari in zo ni shaf shaf in dan bada sakon da na yi alƙawari wancan satin sai Allah ya samu amala ya iso to gaskiya ban samu ma na tafi can ba to abin da nake so zan yi magana shine a kar a ga wani yana kokari ya taimaka akan harkan wani abu na dan uwa ke da kike zuwa wajen karatun nan ki yi tsammanin cewa ke ma babu abin da bara ki iya taimakawa da shi ba ba haka bane damun Allah ya giya mana li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah don haka a cikin ku da ku zuwa nan wajen wata tana da damar da za ta iya kwaɗaitawa mijinta ko yayanta ko wani kawunta watakila ɗan siyasa ne ta sanar da shi halin da al'umma suke ciki ya ba da gudunmawa kamar yadda malam ya faɗa wata rana an zo karatu nan wajen a samu wani ya zo ya tsaya a waje da mota ya turo alal misali ma ba kowa a ce za ba ta naira dubu biyar biyar ba a ce ya ba da naira biliyan ɗaya a raba masallacin nan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke suna iya emptying din akawunsu domin su yi wa kansu tanadi a lahira muna ganewa yanzu abin da za mu duba wancan satin idan aka kasa ku kashi biyar bai wuce kashi biyu ba ne ko ɗaya kuka zo haka ne to amma mu duba saboda al'umma su gane cewa ana cikin halin ha'ula'i babu babu wallahi maganar da ake ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni na ga matan da ta hau kan yashi malam wallahi da goron faro tana cin yashi tana bin shi da ruwa wallahi da ido na ganta ba fa wai labari bane a halin da muke wallahi yashi take ci to ana cikin halin babu har ga Allah babu don haka ba wai ki ji ana taimakon kuɗi a waje kaza ko kaza ki ɗauka cewa kima ba za ki iya taimakon wata ba ba haka bane a rayuwa ba yanzu a nan wajen akwai wanda za ta iya hanyar da za a samu kuɗi sama da naira miliyan biyar don a taimaka al'umma a masallacin na wallahi tana da hanya amma shaidan ba zai barki ki ba kullum irin su malam da suke kokari su zanna a nan wajen su kantar da mu sai ake ganin kamar irin su ne ko za su yi ta farautan alajiwa ne ko a zo a yi ta magana idan ma malami ya zake akan magana akan yan siyasa su taimaka sai aga kamar kuɗin aljihun sai yake tafiya kuma alhali wani ɗan siyasan ma ba ku taɓa ganin shi ba kuma wallahi ina faɗa da babban murya yawanci yanzu magana da nake inna har da waɗanda suke zuwa sallan juma'a a nan masallacin da suke zuwa ta'alimat karo ga yanda malam yake zuwa yake karantarwa a nan wajen wallahi in dai taimako ne ba kowa bane ya kai malam ba a ba da karatu kuma a ba da kuɗi to an zata yawanci masu harkan da'awa yanzu kawai roƙe-roƙe ne a zuciyarsu wallahi ba haka bane kowa ya zama ɗan kasuwa yanzu kamar Sheikh Tijjani Ahmad Guruntun Bauchi ai shi kadai gwamnati ne shi kadai gwamnati ne kuma malami ne mai da'awa don haka mu ci gaba da junan mu addu'a da fatan alkhairi insha Allah a kamar yadda aka gani gaskiya bai yi tsammanin za a zo da yawa haka ba kamar yadda nake wa malam wallahi bai yi tsammanin za ku zo da yawa haka ba da na san za ku zo da yawa haka da ba haka bane abin zai kasance ba Allah ya sa mana kyakkyawan mizani amma insha Allah ne ma kamar yadda malam ya faɗa sati mai zuwa ko ban samu zuwa ba zan ƙara ba da naira dubu ɗari wa malam a zo du a nan wajen wanda aka samu ta zo ta bata samu ba ta samu da naira dubu ɗin ni da na san za ku zo ga haraka gaskiya ba da wannan kuɗin zan zo ba eh wallahi saboda ni ganau ne kuma jiyau ne akan duk lokacin da ka ɗauki wani abu ka taimaki al'umma da shi da Allah yake cewa zai ninka zai mai da gurbi ta wani lokaci kana yi kafin ka bar wajen ma za ka samu wannan yanzu nan maganar da na yi an kira yi na fita yanzu kuɗin da za a turo mini ya ninka wannan sama sau dubu na rantse da Allah yanzu wayan da ne zan fitan nan to alƙawarin Allah ne idan ka ce za ka yi to Allah zai maka a lokacin da ka yi ɗin kuma da kyakkyawan niyya kuma kar ka yi shi da alfahari ko don a ce kana yi babu wanda muke yi don shi don baki da wani abin za ki iya sakanta mana da shi sai Allah amma dai ina giya muku cewa mu ƙara yi wa malam addu'a Allah ya yauta mana irin su cikin al'umma ya ba mu karatu ya ba mu kuɗi ya ba mu lokaci yanzu wannan bawan Allah da wancan da ni duk in mun in aka tashi yanzu kuma zai ba mu lokaci ya saurare mu mu kawo masa ta damuwar tamu an gane ko tsakanin mu da malamai mu da sai kantar da mu ko fatan alkhairi ne karki yadda malami ya zo ya kantar da ke ya baki shawar yana za ki tafi ki je ki shiga aljanna ke da mijinki kai malamai har yadda za ka yi kuɗi suna baka shawari ka samu duniyar ma ana baka shi amma a zanna a gabanki ana zagin malaminki ana aibanta shi da ke za a ƙara ku je ku duba cikin wani littafi na wahid ibn abdussalam bari da ake tansa fakihatul majalis ƴaƴan itatuwa da ake ce a majalisa ki buɗi ma baki ko hula ce ta malami ko wani abu ki aibanta ya ce da ki haka gara kin sha guba a kawo miki guba ki ɗauka ki sha ya fi miki sauƙi ne ki maganar malami ta yau ɗaliban su ne kai karantarwa su ne kuma da su ake cin dunduniyanka da su ne ake aibanta ka da su ne ake zagin ka mu dai muna fatan ɗalibanmu da suke zuwa wannan karatu ba kwa ciki kuma a mana addu'an Allah ya sa mana kyakkyawan mizani wannan gudunmawar zan ba wa malam ya kawo zuwa sati mai zuwa na sanya shi wakafi ga mahaifina Allah ya kai ladan kabarin shi insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Abun ne ma awa wasu.
Ba da ba. Masha Allah. Allah ya saka masha Allah. To alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Malam Abubakar Siddiq Pharmacy. To kamar da yadda na faɗa ɗazu Allah ya ce wa ma an faƙatun min shay'in wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin sannan kuma Allah ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa inna Allaha ya'lamuhu kun ga dai ba je ko ina ba yanzu nan har ya samu wata harka wanda ta kawo masa wani budi ninkin baninkin abin da yanzu yayi to wannan shine ka'idar Allah in dai zaka taimaka to Allah zai taimake ka insha Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da ku akan digadigan addinin musulunci malam sadi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna kuma insha Allah ta'ala kamar yanda wancan satin yace in baki zo ba za a yi dake to sati mai zuwa ma in baki zo ba za a yi dake so kuma wannan nasa ya faɗa ni ma kuma na ce zan zo da nawa ko to kun ga za a ninninka kenan to Allah ya tabbatar mana da alheri to ba tare da bata lokaci ba komanda wani tsari kace an yi Na'am. Ta. Na'am. To shikenan. Ta. To sannan kuma tsari na biyu layi layi ne ba wai za ku taso durururu ku zo ku dakawa abin wawa ba. A'a. Daga layin gaban nan wacce ta tana da ra'ayin tahi ta zo ta zo. In an gama layin baya wacce tana ra'ayin tahi ta zo ta zo. don wala Allah watan ku ba ta da ra'ayin tasowa ko yawwa so ba wai za mu taho rabu ba ba ba ba a no kawai layin farko in suka gama ɗauka sai layi na biyu sai layi na uku da haka in takaddun sun ƙare si kenan insha Allah eh eh dama ba a gaba ɗaya ba he ɗaya ta taso ta karɓa sai ta gaba ta biyo ta to ina ganin sai ku ga 'yan hizba a zaune ko a tsaye To, to sai ku fara tasowa insha Allah daga gaba. Yawwa. Yawwa duk wata take bukata ta taso. In ba daga nan yawwa. In ba ki da bukata ba ba ba lalle bane. Eh. Kawai ki mika wa kwamanda. No?
aka ce za a dinga bi nan gefe gefe nan Eh.
wanda suke cikin a to dama ai ba lalle bane kowa ya samu ko cewa kai duka su taso akwai wanda zai samu ne a a bas su kawai yawa kawai wanda Allah ya tsaga da rabansa eh kai ma zago amma ka kawo wanda za a kara insha Allah ta to baba Allah ya albarka to madalla to a yi haƙuri a hankali Allah yana taimakon dattawan nan wallahi yi Allah yana ta taimakon su insha Allah Mm. Mm. Masha Allah. Baba wace karɓa ba ai, iya takardar kika bayar. Ta, ita ba ta samu ba. Wata dai ta ɗauki haƙuri, sai ta yi haƙuri. A tsaya za ki yi, in kin bayar sai ki tsaya. Eh, eh tun da dama an tahi daga karatu. Allah yana fiye. To, to, na ji. Na'am. Da Allah duk wanda dai ta ɗauka, duk wanda ta ɗauka aka bata da Allah sai ta yi waje. Yawwa. Wanda bata samu ba ta yi- ta- ta- ta- ta yi haƙuri. Eh, da Allah karata da abin nan. Duk wacce ta karɓarwa cikin lumana da Allah a fitar da ita waje. To baba ki yi haƙuri. Baba baki baki tanka ba. a taso wata su dinga tahowa a jere a jere yawa wata ma ta biyo bayanta to madalla karɓi wannan ma yaya wannan fa to madalla Eh. Ita ba. To Allah ya sa albarka. Ita ma ta dau dubu ɗaya. Ta Allah ya albarka. wanda ta ɗauki haƙuri in ta zo sati mai zuwa wala Allah sai Allah ya ciyar da ita in san shi Allah ba yadda bai iya ba bala in tasbiru wa tattaku Allah ya ce in kuka yi haƙuri kuma kuka ji tsoron Allah to insha Allah ta'ala Allah zai zo muku da abin da ba ku yi tsammani ba kar kowa ya bude sai ya kawo eh to madalla to to Allah ya albarka hizba ku dinga kula duk wacce ta dauka da Allah ta yi waje ko ta samu ko bata samu ba dan kar ta zawo ta yi mana takrari ko tikirari zan ce Allah ya albarka alayi alayi hizba a dinga taso da su layi layi da Allah wanda take bukata wanda ta ji ba ta da bukata babu matsala amma dai na san koma maki ka kaiwa dai ta sa miki albarka aƙalla dai ke ma za ki samu wata albarka in ma ke ba ki da bukata wala Allah da tijuwa tana gida ta ta bukata Allah ba mu haƙuri bala in tasbiru wa tattaku now okay now okay Na'am. Wanda duk ta ta dauki hakuri sai ta yi hakuri. Wanda kuma Allah ya ciyar da ita, to da mu da ita duk Allah ya ciyar da mu duniya da lahira. Yawwa. Idan kuma kika zo sati mai zuwa Allah ya taimake ki kin dauka wannan satin sati ma ki ƙara dauka. Kin san abin wai rabo ne. idan Allah ya tsaga da rabanki sai ki dauka wannan sati sati mai zuwa ma ki dauka har ilau ni ga naga kudin ma sun yi albarka har yanzu ba su kare ba eh malam Aminu kudin sun yi albarka har yanzu ba su kare ba fa malam Sama'ila eh eh kar su yawa kar su yawa kar su yawa a ba hankali da Allah to Allah ya ba mu hakuri duk wata ta dauki hakuri Allah ya ba mu hakuri wanda kuma ta tanka ubangiji madaukakin sarki ya ya sa albarka a ina so ne amfani da wannan dama a mutai dan uwa a ina so mu amfani da wannan dama mutai dan uwa professor Abubakar Idris Talle murna da tabbatar da hi da aka yi a matsayin professor muna addu'a Allah ya sa wannan matsayi ya amfane shi amfana addinin musulunci gaba daya sauran dalibai da muka yi sa'a aka samu wannan karuwa a cikin mu Allah ya amfanar da mu da wannan matsayi da Allah ya bawa professor professor Abubakar Idris Talle wanda ɗaya ne daga cikin limaman wannan masallaci Allah ya azurta shi da zama professor muna addu'a Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sanya alheri kuma Allah ya sa a kima da martaba a cikin rayuwarsa ya kuma sa wannan abu ya amfanar da al'ummar musulmi baki daya insha Allah ta'ala masha Allah yauwa sannan akwai malama Amira malama Fatima Gamdo Birma malama Fatima Gamdo Birma ita ce asalin Amira ta wannan majalisi namu kafin Allah madaukakin sarki ya dauke ta mai da ita Abuja mahaifinta Allah ya masa rasuwa a garin Maiduguri muna addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama sai a taya mu addu'a Allah ya masa rahama Allah ya jikan wannan bawan Allah insha Allah wallahu a'lam a'a a'a ku bata tunda ba su kawai tunda ta zo eh in dai sun zo ku ba su ku ba su tun da sun riga sun zo to baba ayi hakuri eh Allah ya ƙara lafiya eh Allah ya sa da rabo a gaba to masha Allah Allah ya sa albarka duk wanda suka samu Allah ya sa ya amfane su na'am Allah ya ƙara mana hakuri na'am Eh, a haka ne Allah ya rufa asiri. masha Allah na'am a ba hankali da Allah hizba ku kula da Allah da Allah ba ma san ba ma san hayaniyan nan da Allah ba ma san hayaniyan nan da Allah na'am Kai, dakata ku dakata da Allah ku dakata da Allah na'am yanzu kama dai abin ya kusa karewa amma duk da haka wallahi na ga albarkar kudin nan wallahi ya yi albarka dubu hamsin ta ta gagara karewa ko dai Allah ya turo mana wasu mala'iku suna ƙara adadin ne ba mu sani ba na'am ba kwa cewa alhamdulillah maimakon idan kin in ki maimakon idan kin samu ki ce alhamdulillah naga sai ku yi gumda bakin ku idan baki samu ba kuma ki ce subhanallahi in kin samu ki ce alhamdulillah in baki samu ba ki ce subhanallah ku daina budewa duk wata ta bude ba za a bata ba duk wata ta bude ba za a bata ba haƙuri haƙuri wanda suka ba su samu ba su yi haƙuri ya isa haka haƙuri baba ki yi haƙuri baba baki samu baki ya hakuri ta ba ta sai waye baba baba in baki dauki takarda fa ba za a baki ba ku yi hakuri ta ayi hakuri ayi hakuri abdullahi karka yadda wata ta kubuce a hannunka fa za a ƙara dawo ma da ita ta shawara ɗaya ne ta ƙare ina ga daga wannan ne ko waccar tsakanin biyun nan hakuri to ke ma hakuri ina ga wannan ce to Allah mai rabawa da ka samu shi kenan sai Allah ya ga dama ka samu Allah ya saka kowa da alheri muna muna godiya ga Allah ka zama kamar yadda kuke gani Malam Abubakar Sadiq Pharmacy ya kawo mana gudunmawa wannan majalisi na naira dubu hamsin kuma muka yi tsarin a mai rabo ka ɗauka kuma Allah ya ba wa waɗanda Allah ya tsaga da rabansu suka ainihin wato samu wannan Ah, kamar yadda muka faɗa ah, an kawo wannan kuɗi naira dubu hamsin malam sadi ya kawo kuma mun yi tsarin mai rabo ka ɗauka Allah ya ba waɗanda Allah ya tsaga rabansu ne muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya tsaga masu da rabon waɗanda ba samu ba a sati mai zuwa malam sadi ya yi alƙawarin zai ƙara ba da dubu ɗari ni ma akwai abin da zan bayar sai mu zo mu haɗa sai mu sake rabawa sati mai zuwa in Allah ya yarda waɗanda ba su samu wannan satin ba akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki ya ba su sati mai zuwa muna addu'a Allah ya biya su da aljanna Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kamar yadda na faɗa ɗazu muna amfani da wannan dama muna ce ɗan uwa Malam Abubakar Idris Talle murnar samun zama profeso wanda ɗaya ne daga cikin limamanmu na wannan masallaci ba na ce na ibai ba dan shi ba na ibina bane abokin aiki na ne kawai so muna addu'a Allah ya sanya albarka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara daraja da ƙima da martaba wannan matsayi da ya samu na farfeso Allah ya sa ya amfane shi ya kuma amfana addinin musulunci ga baki ɗaya muna addu'a Allah ya sa albarka dokta ko mu ce farfeso yanzu a Abubakar Idris Talle muna maka murna da wannan matsayi Allah ya sanya alheri sannan muna godiya ga Malam Abdul Mannan da Malam Abubakar Sadiq Albani da Malam Abubakar Sadiq Pharmacy da sauran waɗanda muke tare da su a nan 'yan midiya muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri da bada gudunmawa da muka yi sannan ina bawa yan media hakuri cewa za mu yi mitin karfe 11 yanzu gashi 12 ta kusa da Allah ya mun afuwa sakamakon bamu fito da wuri ba so yanzu za mu zo mu shiga tattaunawar mu insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh